أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta wato kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa na soshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi wanda ake gani a zahiri kama sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na wato 139 ko zamanmu na 139 kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da tattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin wato as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to madalla a darasin mu da gabata mun tsaya ne a mas'ala ta 101 a cikin littafin daf'o'i hamil ittirab an ayatul kitab to mun kawo bayanai mun kawo ƙarshen mas'ala din sai lokaci wato ya yi muna halinsa ba mu samu damar wato karasawa ba kidan za mu karanta wannan bayanin ko za mu biyo da wannan bayanin in yaso sai mu ci gaba da karatunmu a inda muka tsaya a cikin wannan mas'ala ta 101 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana malam a ƙarshen wannan mas'ala ya kawo bayanin ayoyi ko mataki guda hudu da aka bi wajen na haramta giya aya ta suratul nahl wannan aya ta 67 sai kuma aya ta 219 a cikin suratul baqara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas sai aya ta 43 a cikin suratul nisa ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara sai aya mataki na hudu kuma a cikin suratul ma'ida aya da tazo ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun To, waɗannan ayoyi sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innama yuridu shaitan, shaitan yana so ne an yuki abai da kuma adawa, ya sanya adawa a tsakankaninku wal bagda a da kyamar juna fil khamri wal maisir a cikin al'amarin wato giya da kuma al'amari na caca. An gane ko abin da ke bukata kenan. wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah ya kange ku daga ambaton Allah kuma ya kange ku daga mi daga wato sallah sai ce fa hal antum muntahun fa hal antum muntahun shin ku za ku daina to waɗansu daga cikin mutane suka ce to ai ba yana nuna cewa ba giya haramun ce don an ce fashi ta ne ku nisance ta za ga waɗansu har waɗansu da ke inda ayin ilimi suka ce ai giya ba haramun ba ce da Allah ce fashi ta ne ku nisance ta Allah bai ce haramun ba ne alhali babban zunubi wanda fi kowane zunubi girma shine shirka amma sai Allah ce fajtanibur rijsa min al-awthan ku nisanci gumaka nan min ba ta idiyya ba ce jinsiya ce ku nisanci jinsin gumaka to idan giya ba ta zama to haram ba kenan ma bauta ma gumaka ba zai mutu haram ba dan haka wannan tawili waɗansu ne waɗanda kila sun yi karatu ko kuma ana ce musu malamai tana yawa malamai bane tana yawa kuma malamai ne amma sun bi son ransu ko sun tasirantu da irin wasu mazhabobi na turawa ko kuma na banna ba a sani ba ko kuma malami ne ya karatu amma ya taɓa a hankalce ba a sani ba tun ga irin waɗannan abubuwan wato suna iya faruwa to don haka yana da kyau masu karatu su fahimci wannan su san da irin wadda wannan masalan take tafiya sai a ƙarshe da wannan ne malamai suka wato haramtar da wato kwallo waɗansu malamai sun haramta kwallo kwata-kwata waɗansu kuma sun haramta ta wato saboda wani abu da yake gittowa akwai haramun li zatihi akwai haramun li tare in aka ce haramun li zatihi abinda shari'a ta haramta shi shi karan kanshi kare haramun ne to li zatihi ba a cin shi ko an yanka shi ba a ci a shari'ar musulunci amma akwai haramun litari'in litari'in da alhamza litari'in ko kuma litaridin da ainun abin da ya gito yanzu misali kamar idan muka ɗauki akuya sai ta mutu to nan abin da sa aka haramta cinta saboda ta mutu ba a yanka ba to irin wannan waɗansu malamai sun kace ita karan kanta kwallo haramun ce li zatiha suka ce kwata kwata ba a yin ta zancen a ce in lokacin sallah yayi za a tsaya a yi sallah shikenan a ci gaba da kwallo waɗansu malamai sun ce duk wannan ba wani dalili akan sa ba ta daga cikin wasanni waɗanda an ka halatta a cikin shari'a waɗansu daga ciki suka ce a'a ba matsala in dai zai lokacin sallah in yayi kafin ma lokacin sallah za a dakata a je a yi sallah a dawo in ana so a motsa jiki kuma ba a ɗora waɗansu kuɗaɗe ba na caca ko wani abu ba matsala to su ko to duk da haka sai malamai suke cewa to waɗanda suka ci ma da aridin ne sai da suka faɗi waɗannan sharuɗa to kuma irin waɗannan illolin da suka faɗa suna cikin wannan ita kwallo ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir shaytan yana son ya sanya adawa da kyamar juna tsakankaninku fil khamri wal maisir a cikin giya da caca yanzu masu kwallo tim tim tim ko ekip ekip kiyayya da suke yi da juna wani bita ma fi kiyayya kafin da musulmi sannan kuma babban abin da ake wa gudu shirka ne yanzu har shirka ana yi saboda tim din suwa ne ya ci saboda tim din suwa ne su ci a je a yanka a yi shirka to kaga babban abin da musulmi ke wa gudu kenan wa yasuddakum an zikrillah ya hana ku da ambaton Allah idan ana kwallo ba zan ci ambaton Allah kowa ne ake yi bal ma kullu tana isa ayi yaki tsakanin kasa da kasa bal ma kullu tana isa ayi fada tsakanin yan kasa wasu yan kasa da kasa a cikin wannan wurin an gane ko a cikin filin kwallo ko abin da ya kama da haka bal ma kwallo tana isa a sare wani saboda tim din su ya ci ko yayi dare wani abin da ya kama da haka wa yasuddakum an dhikrillah kuma yana ku ambaton Allah ba ma zan ce an ana kwallo ai zan ambaci Allah wa anis salati kuma da sallah a sallah tana cikin ambaton Allah sai ƙara fito da ita don ita tana da lokaci kayyadadde zikirin Allah akwai wanda bai da lokaci kayyadadde kana yin shi duk lokacin da ka dama to hatta da wanda a kayyadadden ma wanda yana da lokacin shi in sallah Allah ya ce inna salata kana ta'ala almu'minina kitaban mawquta to hatta da wannan hatta da wannan idan aka duba za ku iske wato kwallo tana halawa to idan muka dubi waɗannan abubuwan yanzu musulmi suna iya barin su ko da mun ɗauki ra'ayin wadda sun ce haramun li'aridin saboda wani abu wanda gito ne suka haramta to yanzu cikin kwallo ana ana iya har kiyayya da gaba sannan kuma waɗannan mutanen da ake kauna galibin su kafirai ne kuma Allah ya haramta mu kaunaci kafirai a cikin zukatan mu kaga mutum yana kaunar kafiri fiye da yake yi kaunar musulmi sannan kuma zaka iske mutum ya san dan kwallo ya san tarihin sa ya san gidansu ya san matansa ya san motocin da ya mallaka ya san ma motu bankunan da yake ajiye kuɗaɗe amma bai san ma shugaban halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba irin da san da yan kwallo balantana zancen sahabbai balantana da su biyo baya da haka irin wannan yan uwa musulmi akwai hatsari cikin al'amarin kwallo kuma malamai ne suka gabatar da bayani don haka na dan tsakaro mana na saboda irin yanayin da muke wato fama da shi da haka cewa za a halatta kwallo abu ne wanda yake akwai hatsari cikin shi kuma ko da wanda suka ce da aridin ne to waɗannan dokokin da musulunci ba kiyaye su abu ne wanda zai wahala an ce an hana a ga al'auran mutum ka tattara tana daga cikin al'aura zan ce mafi inganci to ina yan kwallon kasatar su tara mutum ya daina aikinsa su kwallon an yi talicin kasashen su saboda marasa aiki mazauna gari banza kas su je su yi banna ko su je su yi wani abu sai aka yi musu kwallo aka yi musu lokaci lokaci na wannan in wannan ya kare champion champion su yi ta yi amma ma'ilimtansu suna can a jami'o'i da masu kirkire a kamfanin suna can suna kirkire ba ka ganin mutumin da yake aiki a kamfani ya je kallon kwallo ba zai yi wa shugaban kasa ma sai ranar da za a cewa an yi kusan yau final ce ko final sannan yake zuwa to amma mu kuma sai mu zauna kasashen musulmai da kasashen wato laraba da afirka da masu aiki a kamfunna da masu tukin motoci da masu karantarwa za ka iske har karantarwa ta addini har limaman juma'a har malamai masu da'awa har ma waye waye kowa a tsaya cak a daina aiki a daina ibada a tsaya a kallon kwallo to kun ga wannan abin yana da hatsari kwarai da gaske Allah dai yi mana mai kyau da haka dai akwai hatsari wallahu ta'ala alam to wannan shine abin da zamu iya cewa a karkashin wannan mas'ala sai mu dawo a cikin littafin mu na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi domin shine kawo ayar da take a wato tsarin ayoyin da suke akan jerin wato ayoyin al-Qur'ani mas'ala ta 552 malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah shine ya sanya muku min anfusikum daga kawunan ku azwajan mata an gane ko wa azwajuna laysat min anfusina alhayi ko mata mu ba daga kawunan mu suke ba li'annahunna domin su matanmu law kunna min anfusina da sun kasance daga kawunan mu la kunna haraman alaina da sun zama to haramun gare mu ma'ana inda daga cikin jikin mu suka fito fa innal mutafarri'ata min al insan domin mace wadda ta fito daga dan adam mutafarri'a daga al far'u ne rishi wadda asalinta daga jikinka ta fito yace la yahillu lahu nikahuha bai halatta ga dan adam ba ya aure ta qulna zamu ce al murad abinda ake nufi bi hada da wannan annahu an gane ko shine khuliqa khalaqa adam thumma khalaqa minhu hawa Allah ya halicci annabi Adamu sannan ya halicci Hawwa'u kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce alladhi khalaqakum min nafsin wahida suratul nisa'i farkon ayar ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta mata mijinta kinan da ana nufin annabi Adamu duk da ya ce an ce wallahu ja'ala lakum kaga yazo bai ce ja'ala laka ba ba annabi adamu ba amma da nufin a'a annabi adamu asalinku wato an halitta muku matan ku ne daga asalinku ma'ana annabi adamu shine asalinku ita ma hawa'u asalinku ce to daga asalin annabi adamu shine asali aka halicci hawa'u shine abin da ake nufi ba duk ku yan adamu gaba daya ba wannan shine abin da ake so a ce الثاني نبي أن المراد أبن أكنه من خلقكم دقى هلتكو كما قال تعالى كما يدى الله سبحانه وتعالى يتي laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunanku ma'ana manzo nan daga cikin ku ya fito daga cikin ku ya fito ba ana nufin ba ana nufin duk gidajen larabawa ko kudun larabawa su ne suka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na an gane ko ana nufin daga cikin sashen su fito amma dai ana nufin min anfusikum daga cikin ku duk da ke akwai kira'a shadda min anfasikum daga mafi daraja daga cikin gidaje fito ko kuma min anfasikum yana daga cikin mutane mafi daukaka da daraja saboda yayi aure a cikin kabilu na Laraba daban-daban dan saboda ya hada kawunan su wadansu malamai sun faɗi wannan fassara wannan aya ta laqad laqad ja'akum rasulun min anfusikum aya ce ta 128 a cikin suratul tauba kuma zaka ga wadansu suna karanta ta a matsayin addu'a ba addu'a bace amma ya halatta a karanta ta dan ayi tawassuli da ita don neman Allah ya karbi addu'a amma ita ba addu'a bace an gane ko ya kamata mu fahimci wannan to wannan shi ne abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala to amma kafin mu je a mas'ala ta gaba kenan shine cewa a wannan a karkashin wannan aya akwai ta mas'ala wanda malamai suke tattaunawa akan ta inda Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nan da anka ce wa khalaqa minha zawjaha kuma Allah ya halitta minha minha min tab'idiyya ce a aqidata ahli sunna dalili kuma cewa hadisai sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa an halicci annabi an halicci hawwa'u daga haƙarƙarin annabi adamu na na hagu kuma wanda an mafi zama na sama an gane ko na sama kenan kuma shine fi karkata so shi yasa mace ko da yaushe a karkace take tafiya sai dai a bita a hankali amma akwai karkatar da ba a yarda da ita kafirci zina irin waɗannan karkata ne waɗanda ba a yarda da su amma dai kuskure an san kowa zai iya yi wani kuskure to ya kamata mu fahimci wannan to anan da yace min ha yana nufin daga gare ta mu'tazila da sauransu wasu taqida sun kace anan min ha ba an nufin daga annabi adam bane min ha ai min jinsiha ita annabi ita hawa'u da jinsin dan adam ce annabi adam jinsin dan adam ne kinan nan wannan shi ake nufi sai sun ka dauki min wato lil bayani ko li bayanil jinsi amma malaman hadisi suna ce a min lit tab'idita to kaga idan aka koma mahadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam suna tabbatar da aqidata ahli sunna ya kamata mu fahimci wannan wannan da farko kenan abu na biyu wanda zamu kara a ƙarshen wannan aya da inda yace wa khalaqa minha zawjaha to shi idan ma an ce daga sashi mutum kuma bai halatta ya aure macen da daga sashen shi ta fito ba to ai shi kuma wannan ya kawo wannan a ƙarƙashin wannan mas'ala a to ai ita hawwa'u a lokacin daga ita annabi adamu babu kowa to nan yanzu misali in an ce annabi adamu ya aure hawwa'u daga shi ta fito ko kuma ƴaƴan annabi adamu na farko ai sun aure juna ko da mun ce ta waye da suka fito ciki ɗaya ko ko a'a wancan ya aure ta waye ne wancan wancan almuhimmu dai wa junan su dai family guda suka fara auratayya to a wannan lokaci kuma ya zamu yi an ce an haramta auren makusanta juna a'a a wannan lokacin duniyar tana farko abin bai yi yawa ba sannan a kawo wannan hukunci abu na uku kuma Allah ne halatta wannan abu a wannan lokaci shi kuma Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ina fata an fahimce ni dan kawo ne fake da wannan tunda turawa suna cewa aure namiji aure namiji mace ta aure mace wa ya aure kauna kauna ta aure wa da sauransu kaga wannan ya fakewa da wannan ya kawo irin waɗannan shubuhi sai mas'ala ta ƙarshe wadda zamu ƙara da ita sannan mu je gaba a cikin karatunmu shine eh wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wadansu daga cikin malamai sun tafi cewa wato wallahu Allah ja'ala lakum Allah shi ya sanya muku min anfusikum daga kawunanku azwajan mata kenan wannan nuna cewa bai halatta ba mutum ya aure mace wadda ba jinsin shi ba kenan a ce mutum ya auri ya auri kariya bai taso ba mutum ya auri godiya bai taso ba jaka bai taso ba kaga masu sihiri suna yin irin wannan azi a ce sai ka taki jaka ko kariya ko abin da kama da haka ko ko waɗanda shawatar rufe musu sun duba sun duba babu sun babu mutane ƙarshen ta ba su da aure su je su afka ma jaka ko abin da kama da haka to amma wannan ya nuna ba a aure sai ni to sun tura yanzu mace tana iya zuwa da kari a dora mata aure cewa ta aure kari to kaga wannan musulunci ya haramta shi min anfusikum Allah ya ce daga kawunan ku to shin mutum yana iya auren aljanna tunda an ce min anfusikum ko ko aljani ya aure mace tunda mu an fi faɗan cewa mutum ya aure aljana don wajajen mu akwai irin waɗanda akidu a cewa da ba a san matarsa ba amma yana aure da aljana sun to an gaishe da kuɗi yana da wani abubuwa ba a sani ba yana da mata ko bai da mata ko ko sihiri ne yayi ko abin da ya kawo ko ko je yana yin zina amma sai a ce ba ta ƙunin da mata ba ai aljana ya aure tana ba shi kuɗi to a ina ne aka samu ɗauren aljana shin shi ne zai cikin aljannu suka ɗaura mishi aure da aljana ko ko cikin mutane ta zo an ka ɗaura aure ni ban taɓa jin malamin da ya ɗaura ma mutum aure ba da aljana kuma ba mu sani ba cikin duniyar aljannu zai je a ɗaura mishi a ɗaura mishi aure da aljana kaga wannan babu shi to amma wasu kisoshi da ake kawowa wanda musamman sai kaga masu mummunan niyya suna komawa cikin littafai su nuna cewa ai ana iya auren aljana saboda nasoshi sun nuna cewa akwai wani hadisi mamman balqis mamman balqis wanda ake cewa balqis don da yake sunanta bai tabbata a cikin nasi ba kidan ba za mu tabbata ba ba za mu kore cewa sunanta balqis ba ko ba sunanta balqis ba amma wasu na nuna cewa mahaifiyarta aljana ce babanta kuma ya je wajen wani halbi ne sai baban balkishi ya dauke ta shi yasa cikin kafafuwanta tana da wato kohatu kamar da suke cewa kohatu kaga wannan idan aka dibi wannan ma nassin akwai kuskure saboda lokacin da ta je ita balkis ta je inda annabi suleiman lokacin da ta daga kafafuwanta ai an nuna cewa ta daga kafa abin nan sutura ta an ga korinta to ai annabi suleiman nan ba ya ga kohatu ba kaga wannan yana nuna cewa wannan hadisi ta fuskar matanin shi ma wato ma'anar shi akwai kuskure sannan ta fuskar sanadin shi ma waɗansu malamai sun da'afa wannan hadisi ɗaya daga ciki akwai Sheikh Nasiruddin Albani ya ce ne hadisi munkar kaga hadisi ne wanda ba a yadda da shi ba to kaga yana da kyau ɗaliban ilimi kada a zo a faɗa ma irin wannan kuma akwai asar da dama ka duba cikin ta'wil mukhtalif al-hadith na Ibn Qutayba tahqiqi na al-muzaffar as-sinnari ya kawo maganganu kuma ya nuna akwai asar kuma in ka diba cikin littafai ma in ka kuma cikin tafsiri na Imam al-Qurtubi da tafsiri na Adwa'ul Bayan da sauran tafsirai na malamai karkashin wannan aya ta suratul Nahl wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja a aya ta 72 zaka ga bayanai na malamai wannan na dan kawo tsokaci ne saboda irin abubuwa ne da dalibai ilimi ya kamata a ce sun san da su wallahu ta'ala a'lam dan haka wannan magana babu ta da cewa nan can auren aljana sannan kuma aljani yana iya takin matar mutum kuma zai iya taki ba wasu ce yana iyawa don Allah ya ce matan aljanna lam yatmithun la insun qablahum wala jan wani aljani bai taba shafar su ba kuma insun ko mutum ko wala jan ko aljani kenan wani aljani yana iya saduwa da mace kenan kenan in yana iya saduwa da hurul ain yana iya saduwa da wato mace ta dan adam to wadansu malamai suka ce a'a can aljani yana da aljana a nan duniya mutum yana da mace ta dan adam to a lahira ne kenan can kowanne yana da nashi a aljanna tunda su ma suna shiga aljanna a zance mafi inganci don Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban kaga wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ko tsayuwar ubangijinsa yana da aljanna guda biyu sai an kace fa bi ayyi ala rabbikuma kaga rabbikuma yana kuma ga jinsin mutum da aljani wanda ya nuna aljannu suna shiga aljanna to kenan anan suna da nasu mata mu muna da namu in sun mun je can sai a ba kowa nashi kuma ba a kiyasin duniya da lahira dan duniya daban lahira daban waɗansu malamai suka ce a'a shaidannu suna iya saduwa da mace ta dan adam ko kuma aljana tana iya zuwa mutum yana bacci ta sadu da shi suka kafa hujja da cewa Allah subhanahu wataala ya ce mashi dan wastafziz من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم كان الله يتي مشي دان وشاركهم في الاموال والاولاد كاي مشاركه da su fil amwali a cikin dukiya ma'ana ka sasu su aikata abin da ba shi yadda su aikata ba an gane ko ko kuma wasu na ganin nan musharikun fil amwal shi dan na izuwa shi dan aljami su saci kuɗi su kai ma wani wal auladi da kuma ƴaƴa sai suka ce to na abin da kake musharaka da su cikin ƴaƴa inji wannan su malamai shine ya sa su sa ƴaƴan su cikin sabon Allah wanda suka ce a'a lokacin da mutum zai sadu da iyalin sai in bai addu'a ba sai ya sadu tare da shaydani wasu suka ce a'a shaydanun ma suna iya zuwa su kadai su sadu da mace sun kafa hujja da wannan ayar da haka mas'ala ce wadda akwai wato abin nan to kuma koda an ce aljini yana iya saduwa da mace ta dan adam shin yaya ne hakikanin al'amarin yake saduwar ai ba irin ta dan adam bace ma'ana dai akwai wasu abubuwa waɗanda nau'i na gaibi don su aljannu gaibi ne kiran waɗannan abubuwa sai mu fahimce su wallahu ta'ala alam ina bijirowa da waɗannan mas'aloli saboda lokacin bijirowa da su yana da kyau wani zai sa ya ƙara bincike akan mas'ala wani kuma bai san da mas'alar ba ya ji ta wallahu ta'ala alam sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 553 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya aka yi Allah yace wa ya'buduna min dunillah suna bauta wa wani Allah ma la yamliku lahum rizqan abinda baya mallaka musu wani arziki minas samawati daga cikin sammai wal ardi da ƙasa shay'an wani abu an gane ko wala yastati'un kuma ba su da ikon komai wannan shay'an din idan muka duba malamai sun yi i'rabin shi wato a fasarori da wato a ma'anoni daban-daban da yace da yace ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an sun ka ce wato an yi shay'an an yi masa nasba ne akan matsayin mansubi akan masdar kenan la yamliku lahum wato mulkan ne a kawo mulkan ne ko milkan sai an ka kawo shay'an a matsayin sa kenan ya zo na ba anil masdar an gane ko wasu kuma sun ka ce a'a wato shi badali na rizqan ma la yamliku lahum rizqan wato shay'an kenan rizqan ne shay'an sai zaman to badali na da wato rizqan rizqan arziki ne shay'an wani abu ma'ana ba zai yi musu komai ba sannan kuma waɗansu suka ce shi masdar ne wato ya zamanto masdar ya amalu amalar almasdar kenan kamar ya zo ne matsayin masdarinsa kenan ma la yamliku lahum rizqan min samawati wal ardi shay'an to shi shay'an sai zamanto ismul masdar ne to ismul masdar kuma yana aiki irin aiki wato na na na, na fi'ilinsa an gane ko kenan sai zamanto ta'kidi afwan wato magana ta uku shi a matsayin ta'kidi ne an gane ko ta'kidi ne don bayani rizqan arziki shay'an kowane iri wannan shine abinda malamai suka yi fassara a wannan kenan ko ka dauke shi ya zamanto kenan matsayin riskan ko ya zamanto ta'kidi ne na wato riskan ko ya zamanto badali na riskan malamai sun yi bayanin wannan a lokacin to sai Allah ya ce wala yastati'un ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wala yastati'un ba su da ikon komai suratul nahl aya ta 73 malam yace fa abbara bil wawi wan nuni sai an ka kawo wawun da nunun da an ka ce wala yastati'un wawun da nunun kinan karshen fi'ili wa huma min khawasi man yaqil kuma suna daga cikin abubuwan da sun keɓanta da abin da yake mai hankali malam yace kulna zamu ci kana fi man ya'buduna hu min dunillahi man yaqil yana daga cikin abin da mushrikai suke bauta ma akwai abin da yake da hankali kal uzair kamar uzairu yadda yahuda suka ce uzairu dan Allah ne wa isa da isa wanda kuma kiristoci ne suka ce shi dan Allah ne yahuda sun ce wal iyad billah dan zina ne Allah ce wa qalat al yahud usair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah su kuma yahuda sun ce wato yesu al masih dan zina ne inda Allah ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima wal malaika da kuma mala'iku su kuma mushrikan larabawa sun ce mala'iku ya'ya ne mata na Allah wal iyad billah wal mala'ikatu alaihimus salatu wassalam fa ghalabahum to da mala'iku tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su su waɗannan annabawa da aka faɗa da kuma wato su mala'ikun fa ghalabahum sai Allah ya rinjayar da sashen abinda ake bauta ma mai hankali akan wanda bai da hankali kenan nan an hankalta ma da Uzairu da aka bauta ma da Isa da kuma mala'iku an gane ko sai an karin jayar da sashen su domin su abu ne mai hankali akan gumki da aka sassaka shine yace sai yasa ce wala yastati'un bai ce wala tastati'u ba ai wala tastati'u ita al-ma'budat wannan shine amsar da malin ya kawo to sannan abin da ya kamata mu kara a ƙarƙashin wannan matsala kafin mu wuce gaba shine wannan cewa wasu na cewa ai waɗanda suka fara kirkira aƙida cewa Allah ya haihu su ne wato kiristoci a'a Allah yana da a'a wanda kuskure ne ai yahudanci ya gaba cikin kiristoci kuma yahuda su sun su sun ce mi sun ce uzairu dan Allah ne wa qalat al yahud uzairu ibn Allah to sannan kuma bayan wannan bayan wannan ba su yahuda su suka fara faɗin wannan ba kinan ba mushrikan laraba suka fara faɗin wannan ba ba kiristoci suka fara faɗin wannan ba ba yahuda suka fara faɗin wannan ba bayan fara faɗin wannan Allah ya faɗi a kosu al'ummomi da suka faɗi wannan gabanin su shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim sai Allah ce yudahiuna aqra'at asim ko yudahuna qawl alladhina kafaru min qabl aw ta sauran qira'u ina sauran abin suna kwaikwayon waɗanda suka gabace su ne da kira'a ta yudahiuna da yudahuna waɗansu malamai sun ce duma a ɗaya sun ce akwai bambanci sai ka koma cikin littattafai na tafsiri kaga abin da malamai suka faɗa almuhimmu dai yudahiuna qawlan alladhina kafaru min qabl suna koyi ne da maganganun waɗanda na kafirta gabani kenan ba su suka kirkiro wannan akida ba shi yasa an ka ce wa qalu takhadha ar-rahman walada sun ce Allah ya rike da a in ana siyaki ne kan mushrikan makka to dan ana nufin mala'iku suke nufi su ne suka ce ƴaƴan mata ne Allah in kuma kristoci ne to dan ana zancen wa ana zancen annabi Isa kenan in kuma yahuda ne ana nufin zancen uzairu in kuma an kabar shi a'a dukkan su sun faɗa to babu matsala kristoci sun faɗa yahudawa sun faɗa laraba sun faɗa ƙaru sun ci dukkan sun ci ƴaƴa ne na Allah kuma kafin su akwai wanda ya faɗa domin Allah ya ce yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl to yana da kyau lokacin da muke bayani wajen mas'ala mu fahimci ina ne mas'ala ta sama gaba wallahu ta'ala alam to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 554 malam yace fa in qila idan aka ce lima afrada fi qawlihi ta'ala me yasa a cikin fatar Allah subhanahu wata'ala an ka kawo abu damiri mufrad na daya ma la yamliku thumma jama'a an gane ko sannan kuma sai an ka kawo shi jam'i fi qawlihi a wajen fatar Allah subhanahu wata'ala wala yastati'un kaga ma la yamliku an kace abinda baya mallaka musu kaga abinda baya mallaka musu guda ne ba a ce ababe ba an gane ko ba a ce wa ya'buduna al-ashiya'a allati la tamliku sai an kace wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku amma da an kazo wajen wala yastati'un ba a ce wala tastati'u ba sai an kace wala yastati'un kuma an ka kashi jam'i malam yace qulna za mu ce afrada an kawo shi matsayin mufradi nazran ila lafzi ma an kalli lafazina ma wa jama'a an kuma kawo shi matsayin jam'i nazaran ila ma'anahu an kalli ma'ana ta ma kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce waje alalakun minal fulki Allah ya sanya muku minal fulki daga jiragen ruwa wal an'am da kuma dabbobi matar kabun abinda kuke hawa sai ce litastawu ala zuhurihi don ku tabbata akan ban abinda kuke hawa ko dabbobi ne ko kuma jirgin ruwa suratu abin nan az-zukhruf an gane ko masu rubuta cikin wannan littafi sun ka kawo suratul nahli an gane ko alhali wannan ba cikin suratul nahli bane cikin suratu wato az-zukhruf ne akwai kuskuren tab'a ko kuma shi mai littafin yayi kuskure babu matsala ko kuskuren da yana iya zuwa amma dai ayat tana cikin suratul zukhruf an gane ko sun kawo cikin suratul nahli aya ta wato 12 da 13 amma zance wanda shine daidai wannan aya ba ta cikin suratul nahli wato wannan aya tana cikin wato suratu az-zukhruf cikin suratu az-zukhruf kuma idan muka duba aya ta sha ɗai da kuma aya ta sha biyu kenan wajen rubuta ayoyi su rubuta suratun na hali aya ta sha biyu da sha uku nan ma akwai kuskure ya kamata a fahimci wannan wannan kuma ba shi ke nuna cewa a'a Allah ɗaya ne baya yin kuskure kenan irin waɗannan abubuwa ana iya a gansu kuma sai a gyara su to almuhimmu dai nan cikin suratu zukhruf sai afrada ad-damira nazran ila lafziha ya kalli wato ma lafazinta guda ne to sai kawo zamiri da mutum ɗaya wa jama'a zuhura sai kuma ya kawo zuhur ya yi masa jam'i nazaran ila ma'anaha an gane ko domin ya kalli ma'anarta da ya ce ma tarkabun abinda za ku hau sai ce litasta don ku hau ala zuhur kaga akan bai bai bai bai bai bai bai bai bai ya zama to bai mai yawa nan ya kalli cewa mi ya kalli cewa abubuwa ne masu yawa ita ma abubuwa ce masu yawa amma da yace ala zuhuri hi kuma bai ce zuhuri ha ba sai ce zuhuri hi sai dabiri ya koma zuwa gama domin lafazin ta na mutum ɗaya ne kenan idan cikin qur'ani ka iske wani abu an kira shi jam'i an kira shi mufrad ka kalle ta wace fuska an ka kalla domin ma ismul mawsul galibi haka yake cikin qur'ani zaka iske in an hankalta ma karan kanshi lafazi na mutum ɗaya ne in an hankalta ma ma'anar shi matsayin jam'i yake cikin qur'ani yana da yawa irin wannan kuma cikin yaren larabci irin wannan ana hankalta ma lafazi ko ma'anar shi ko kuma lafazin kaji Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu akwai wanda zai ci kaga nan man bai ce yaquluna ba man yaqulu daya amanna billahi wa bil yawmil akhir sun ce mun yi imani da Allah da ranar karshe kaga kuma sai ce amanna bai ce amantu ba sai ce wa ma hum bimu'minin kuma bai ce wa ma huwa bimu'minin ba kaga sai nuna maka cewa ashe ita man in an hankalta ma lafazinta mutum guda take nufi in an hankalta ma ma'anarta matsayin jam'i take nufi wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 555 a cikin suratu wato an-nahl eh malam yake cewa fa in kila idan aka ce ma fa'idatu nafi istita'atir rizqi menene amfanin a kore wato ikon bada arziki ba da nafi milkihi bayan an kore cewa su ba su da mulkin ba su da iko akan shi wal ma'ana wahid an gane ko kuma ma'ana guda ce li'anna nafiyal milki an gane ko domin idan an ka kore abu mallakar abu nafiya mulkil fi'li huwa nafi istita'atuhu idan an ka kore cewa mutum bai da ikon yin abu to amma kuma an kore ai ba zai iya yi shi ba shine abin da malaki son ici to kinan kamar an maimaita magana ne kuma babu bukata sai an yi haka war rizqu huna ismu masdar kenan malaki yace shi nan ismu rizqu nan ismu masdar ne an gane ko ismu masdar kenan ya an ce masdar daban ismu masdar daban to to ismu masdar malamai suka ce bi dalili i'malihi fi shay'an domin yayi aiki a cikin shay'an kenan anan ne yaso kenan shi shay'an mansubi na da ismul masdar kenan da an ka ce shay'an kenan ya ruzuku shay'an shine asalin maganar kin wato shine ɗaya daga cikin nau'ukan irabi da mun ka kawo kenan wasu su suka ce shi shay'an yayi ne ya ba ne ga rizqan kenan na ba anil masdar an gane ko wasu daga cikin malamai suka ce cewa a'a shi shay'an wato badalina na rizqan waɗansu kuma suka ce a'a shi rizkan ɗin shi ne ya yi nasaba ba ta akidi ba ya yi nasaba ga mi ya yi nasaba ga shay'an kenan ma la yamliku lahum rizqan bil samawati shay'an kenan la yarzuqu shay'an amma sai an ka cire yarzuqu aka kawo rizqan to shi ne ma yace ismul masdar bi dalili i'malihi fi shay fi shay'an saboda yayi aiki cikin kalma ta shay'an qulna za mu ce laysa fi yastati'una ضمير مفعول هو الرزق za mu ce wala yastati'una babu wani damiri na maf'ulun bihi wanda zai dawo zuwa ga arziki balle a ce wala yastati'unahu bali listita'a manfiyatun anhum mutlaqan a nan abinda ake nufi kawai Allah ya kore musu iko ne gaba ɗaya kwata-kwata an gane ko mutlaqan ma'anahu la yamlikuna an yarzuqu ba su da ikon su abubuwan da ake bauta maguma ka su arzita wala istita'ata lahum aslan ba su da wani iko kwata-kwata fi riskin a cikin arzitawa au gairihi ko waninsa li'annahum jama'a domin su abu ne wanda yake daskararre baya amfani kenan sai zama to bambancin ma'ana ta farko da ta biyu can an kore musu mallaka arziki na biyu nan ko an kore musu ma'ana an kore musu ba da arziki na biyu kuma an kore musu kowace irin wato kore irin iko ma'ana kenan sai zama to wagga ma'ana ta ƙarshe ta fi faɗin ma'ana nan an yi magana arziki ne saboda dama ya kamata in za ka bauta ma wani wanda ake bauta ma ya kamata a ci yana da sifufin da ake bauta mishi wanda ake bauta ma ya kamata a ci yana da karfi wanda ake bauta ma ya kamata a ci yana iya arzita ka wanda ake bauta ma ya kamata a ci ya halice ka wanda ake bauta ma ya kamata a ci yana da ikon ya tunkuɗe maka dukkan cutar da ta taso ma ya amfane ka da dukkan amfani da kake so to idan mushrikan larabawa suna bauta musu kuma ba su da irin waɗannan sifofin to kaga aiki nan soki burutsu ne suke yi aikin banza ne suke yi to wannan shine abinda malam ya kawo ya nuna kenan wala yastati'un ba tana koma ne zuwa ga masdar ba ai wala yastati'un fi'la shay'in ba su iya aikata komai sai ma anan tambabbanta shine abinda malam yake so ya ce athani na biyu malam yace annahu shi law qaddara fihi damir maf'ul da ma za a kaddara damiri na maf'ulun bihi ala ma'ana akan ma'ana wala yastati'unahu ba su iya ikon ba su da ikon su ba da arziki kana mufidan aidan malam yace to zai ba da wata ma'ana ta daban kenan an gane ko ala itibari kaunin rizq isman lil aini a dauki cewa i'tibar a dauki cewa kaunin rizqi kasancewa arziki ko kaunin rizqu isman lil aini wato nan arrizqu ana nufin al ain shine an ce al ain ana nufin wato kamar zinariya kenan li anna al insan ko kuma al ain zatin abubuwa li anna al insan domin shi dan adam yajuzu alla yamlika shay' tana yiwa mutum bai mallaki zatin abu ba na al'ayyar rufin zati walakin yastati'u an yamlikahu to sai dai yastati'u an yumallikahu yana iya bada shi bi khilafi haula'i sabanin waɗannan fa innahum su la yamlikuna basu mallaka ba wala yastati'una an yumalliku kun ba za su iya bayarwa ba sai mun yi hatara nan yumalliku ya kamata a sa malamun shadda kenan malam yace ko da an ce wala yastati'una kenan wala yastati'unahu to babu matsala kamar koda akan arzikin ake magana ba ma an ce bana an koyi musu ko ne ana magana arzikin ne to a dauki cewa arzikin ne amma aya wato bayani na farko yana nuna musu mallaki arziki ba kuma ba sa iya bayar da arziki domin dan adam yana iya mallakar arziki kuma ya bayar da shi kuma tana iya mallaki abu bai iya bayar da shi kuma tana yiwa bai mallaki abu ba kuma ya bayar da shi saboda yana da tacewa ga wanda shi yake da abin ina fata an fahimce ni to su duk ba su da wannan kwata-kwata to kaga bauta musu ashe bata lokaci ne asara ce soki burutsu ne Allah ya kyauta mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 556 malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce ma fa'idatu ƙaulihi ta'ala menene fa'ida ta faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inda ya ce abdan da ya ce mamlukan ba da ƙaulihi abdan inda Allah ya ce abdan mamlukan ba wanda an ka mallaka wa ma fa'idatu qawlihi la yaqdiru ala shay'in bai da iko akan komai ba da qawlihi mamlukan bayan Allah ya ce kuma an mallake shi suratu an-nahl aya ta 75 to kaga wannan duka abubuwan inda suna bukata a gami yasa a ce abdan bawa kuma mamlukan an mallake shi kuma bayan an ce an mallake shi a ce la yaqdiru ala shay'in bai da iko akan komai menene hikimar irin wannan malai ce to kulna zamu ce lafzul abdi kalima ta al-abdu yaslahu lil hurri wal mamluki ana iya amfani da ita wajen da kuma ana iya amfani da ita bawa wajen kuma amfani da ita ga bawa li'annal kullu abidullahi ta'ala domin kowa bawan Allah ne qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa wahabna li Dawud Sulaiman mun ba annabi Dawud Sulaiman ni'mal abdu ma dalla da bawa shi wato annabi Sulaiman koko shi annabi Dawuda dukkan su dai bayi ne na Allah na gari to kaga nan dukkan su ai ba matsayin bayi suke a wajen ƴan adam ba amma bayi ne na Allah kuma kowa ma bawan Allah ne fa qala sai Allah ya ce mamlukan injimallan suratu sada aya ta 30 ita ce wannan aya da muka karanta wa habna li dawud sulaiman ni'mal abdu innahu awwab suratu sada aya ta 30 malam yace to fa qala sai Allah yace mamlukan abin mallaka ne li tamyizihi anil hur dan a bambanta shi daga gada domin da bawa na mutum da wanda ba bawa ba dukkan su bayan Allah ne amma bawa na dan adam shi kuma ba a kiran shi wato ana kiran shi mamlukan amma shi mutum wanda yake da ba a kiran shi mamlukan domin babu wanda ya mallake shi cikin yan adam wa qala Allah yace la yaqdiru ala shay'in bai da iko akan komai suratul nahl aya ta 75 litamyizihi anil ma'zuni don a bambanta shi da bawa wanda an kai ma izini wal mukatab da bawa wanda an kai ma mukataba wanda an ka bashi ikon cewa ya je ya aiki ya rinka bada kaza kaza kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza har sai ya biya sai ya fanshi kansa to fa innahuma su yaqdirani ala tasarrufi an gane ko suna da ikon su yi tasarrufi su tafiyar da waɗansu al'amura wal istiqlal ko su samu wani ɗan yanci irin nasu na kansu domin ba wanda an ka ba izinin ya je ya kasuwanci ai yana da izinin ya sayar ba tare da sai ya shawarci mai gida ba idan ba mai gida ce ba in an sai abu kaza to sai ka shawarci ne kaga yamin sannan istiqlal ya samu wani ɗan nau'i na samun yanci dan yana da izinin ya je ya dawo wani bai da izinin ya je ya dawo ba ba shi wannan izini ba to kaga wannan shine da yasa an ka ce la yaqdiru ala shay'in bal ma waɗansu malamai suna ganin la ya kadiru ala shay'in shine bawa wanda bai iya yin komai tare ka wato gashi bawa amma bai an san bawa da kokari da iya aiki da wani abu to shi wanga bawa ne wanda ko cikin bayi din din din yake bai iya komai ba to kaga ba a kamanta shi da bawa wanda yake wato wanda ya san irin yadda ake yin aiki kuma ya to yana da kokari to wannan shi ne abinda malamai suka bayyana a karkashin wato wannan ayar kenan bawa ne wanda yake bai da iko akan gabatar da wani abu to shi ko ba wanda bai da iko akan gabatar da wani abu wanda ba a sashe cikin lissafi wannan shine abin da malamai suka kawo a karkashin wato wannan aya kuma Allah ya bugu misali ne don ya nuna cewa waɗannan bayan ba ɗaya suke ba to kenan yan uwa da wannan za mu iya fahimtar bambanci tsakankanin kalmomi wani lokaci idan suka zo ma'anarsu tana iya sabawa ko ta canza kaga nan da an ka ce al'abd malam ya kawo akwai al-ma'zum bawa wanda an kai ma izini kenan da ya je ya kasuwanci ko abin da ya kama da haka akwai bawa mukatab wanda mai gidan shi ya bashi izini ya je ya yi kasuwanci an gane ko mukatab ya je ya yi aiki ko ya kasuwanci saboda daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya samu abin da zai biyan wato wannan bautar tashi ya zama toda sannan akwai bawa kinni da ake kira kinni wato malaman zuwa shi cikin ni ba wanda shi bai da wani sashe na yanci ba a bashi damar ya je ya nemi wani abu kuma 100 bisa 100 na wani ne a gani shi akin ni bawa 100 bisa 100 kenan sannan akwai bawa muba'ad wanda suka ce ma muba'ali in an ce muba'ad shine wanda wato an sasanta shi me yake nufi sasantawa daga ba'ad ne shine sashi muba'ad tana yiwa sashen shi rabi da ne rabi bawa ne ko kuma muba'ad ko mushtarak akwai bawa mushtarak shi ko mushtarak shine wanda wane yana da kaso kaza wane yana da kaso kaza tana yawan mutum guda ne suke tarayya a cikin shi ko bawa wanda mutane da masu ke tarayya a cikin shi inda Allah ce daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala kaga akwai wanda shuraka'u ne ma ke cikin shi ba ma mutum ɗaya ba to sannan akwai bawa kinni akwai bawa muba'ad akwai bawa mudabbari mudabbar shine wanda gaba ana nufin mai shi ya ce idan na mutu ka mallaki kanka ka zama tuɗa to kuma akwai cikin bayi ummul walad wadda wato mai ita ya take ta ta haihu can da ana sayar da ita amma malamai suka ce ijma'i ya zo cewa ba a sake sayar da ita sai dai in mai ita ya rasu ta riga yi ta zamanto wato ya to irin waɗannan mustalahat kin yanar kin ɗalibin ilimi ya san su ya fahimci inda suka sosa kuma ya fahimci inda suka sa ba gaba mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 557 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce an gane ko al-madrubu bihi al-masal ithnani waɗanda Allah ya buga misali da su a cikin wannan aya mutum biyu ne wahumal mamluku shine mutumin da anka mallaka wal marzuqu rizqan hasana da wanda anka bashi arziki arziki mai kyau fa zahiruhu zahirin shi an yuqala a ce hal yastawiyani tunda mutum biyu ne a ce shin suna daidaita su waɗannan mutane guda biyu fa kaifa qala ta'ala ya aka yace Allah ya ce hal yastawun shin za su zama daidai wanda kuma yastawuna ya fita mutum biyu ya koma daga uku zuwa abinda hayafi uku to kinan ya zamu yi da wannan suratul nahli aya ta 75 malam yace kullu zamu ce li annahu amsar da malamai suka bayar da yace la yastawuna don shi nan Allah yana nufin arada jinsal mamaliki nan ba bawa guda kirfi ba jinsin mutanen da an ka mallaka wa jinsal malikina da jinsin waɗanda suka mallaka sai yace wato abin nan wato hal yastawun an gane ko la mamlukan muayyanan ba yana nufin ba wato bawa guda wanda an ka mallaka guda wala malikan mu'ayyanan koko wanda ya mallaka mutum daya ba haka ake nufi ba kenan nan jinsin su ake nufi shi sa an ka ce hal yastawun athani na biyu annahu ajra al-thnaini majra al-jam'i yayi ma jam'i mutu abu biyu ya tafiyar da su akan tsari na tafiya na jam'i domin wani lokaci a larabci biyu ana iya musu mu'amala irin ta jam'i kuma qur'ani yana kawo wannan kamar da su malamai suka ce Allah ya ce a cikin suratu hud wa aqimis salata wa aqimis salata tarafayn nahar ka tsai da sallah sassa biyu na yini kaga farkon shi da karshen shi kenan ko yini bai da sassa in ba biyu ba amma a cikin suratu taha sai ce wa min ana al-layli wa atrafan nahari kaga kuma da kuma atrafan nahar sassa to atrafu jam'i ne to alhali ko yini bai da wato sashe uku sashe biyu ne yake da su ina fata an fahimci kenan sai zamanto ya tafi ya yi musa mu'amala irin ta jam'i shi yasa ya kawo wannan sai kuma abu na uku asalisu na uku anna man ita man taqa'u ala jam'i tana iya zakkuwa ga jam'i kamar yadda muka fara ismul mausul ana iya amfani da daya in an kalli lafazin shi ɗaya ne an kalli ma'anar shi ta jama'a ce to kuma abin da yasa ake cewa in an kalli aikin shi wato an kalli ma'anar shi saboda aikin da zai zo tana yawa ba mutum guda yake yin shi ba abin da yake zuwa bayan sila na bayani shi yake nuna cewa ba mutum guda bane ma'ana tana yiwa ya zama to kenan mutane masu yawa ake nufi malam yace to wali qa'ilin an yaqula ala alwajhi thalith yana yiwa ga mai fada ya fada wato gogga amsa da malamai suka bayar yalzamu minhu an yasira alma'ana daraba Allah mathalan abdan mamlukan kenan ana iya cewa abin da ya kamata yalzamu ya zan wajibi kenan a ce an yasira alma'ana ma'ana ta kasance daraba Allah mathalan Allah ya buga misali abdan mamlukan gabawa wanda yake daya wa jama'ata malikina da kuma jama'a masu masu, masu gidaje masu yawa ma'ana waɗanda sun kamallaki bayoyin shine masu gidaje ake nufi anan hal yastawuna shin suna daidaita innahu la yahsunu to in an ka dauki wannan bai dace ba a ce muqabalatul fard bil jam'i fi tamthil a yi muqabala a daidaita tsakanin ɗai da jama'a domin an ce bawa ɗaya kuma an ka ce masu mallaka da yawa kinan nan sai da ya kamata a ce bayi da masu mallaka su domin an ka ce bawa da masu mallaka yana iya ɗaukar kinan bawan jama'a guda ce ta mallake shi a wannan fuska kin shine muqabalatul jam'i bil jam'i muqabalatul mufrad bil jam'i kinan ta wannan sai a samu matsala amma to tunda malam ya ce jinsa ai babu matsala mallam mantawa ne yayi tunda an ce jinsin bayi kinan suna da yawa jinsin masu mallaka suna da yawa kinan ba muqabalatul fard bil jam'i bane dan ya ce abdan na ana nufin jinsul abid kenan da an ka ce mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana shi man sai zamanto dama tana nufin jam'i kinan sai zamanto an yi muqabalatul jam'i bil jam'i an fuskantar da jam'i da jam'i wannan shine abin da ake son a ce kenan babu kuskure a cikin wannan bayani ga mai fahimtar wato yaren larabci sannan kuma nan da anka ce muqabalatul ithnain majral jam'i wannan mas'ala ce wanda malamai sun tattauna akan ta cewa wani lokacin ana kawo biyu amma da yawa ake nufi an gane ko mai so ya koma cikin littafin wato al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti anwa'u khitabil qur'an sannan wannan mas'ala ce wanda a usulul fiqh an tattauna kanta kwarai da gaske wanda zaka ga wadansu malamai suna cewa to kidan mutum idan yayi magana da ta ithnaini jam'i suna iya shiga ciki kidan ba a saba ba kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma Allah yana magana da matan manzo sallallahu alaihi wa sallam guda biyu Hafsa da Aisha yace in tatuba ila Allah in kun tuba zuwa ga Allah faqad sagat qulubukuma zukatanku sun sun karkata bai ce faqad sagat qalbakuma ba kaga wanda ya nuna cewa ana iya roka shi a sashi auren jami'i wasu sun ce a a cikin yaren larabci ne wajen idafa ta yi daɗi a ce qulub da a ce qalba kuma shi yasa an kai amfani da wannan sannan kuma wasu suna kafa hujja da abin da ya zo a cikin suratu al-anbiya wanda shi ma akwai sabani akan shi inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin kaga da Dawud da Sulaiman kinan uzkur Dawud da Sulaiman idh yahkumani fil harth lokacin da suka yi hukunci game da abin da ya shafi kayan abin noma a gani iz nafashat fihi ghanamul qawm lokacin da dabbobin wadansu mutane suka je suka yi banna da daddare domin idan suka yi banna da rana kai ne kai sakaci idan suka yi banna da daddare kinan ka je kai bacci kinan za su biya wa kunna li hukmihim shahidin Allah ya ce mun kasance li hukmihim to kaga an ce Dawud an ce Sulaiman sai wadansu malamai suka ce to ya kamata a ce wa kunna li hukmihima mun kasance ga hukuncin Dawud da Suleiman amma sai an kace wa kunna li hukmihim dan a nuna maka biyu yana daukar jami'i wadansu malamai kuma suka saba ma wannan suka ce a'a wa kunna li hukmihim mun kasance ga hukuncin su domin hukuncin Dawud da Suleimana akwai su masu jayayyar waɗanda mai gona da mai kiwo da aka yi mabanna an gane ko ashe rikicin manoma da makiyaya ba yau ya fara ba tun zamanin Annabi Dawud da Suleiman Allah ya bada kissa irin wannan ya taɓa faruwa kuma ba wai zamanin su ɗaya taɓa faruwa ba sai dai ya kamata kowa ya tsaya a matsayin sa kada ya zalunci wani sai Allah ce wa kunna li hukmihim mun kasance ga hukuncin da an kai domin hukuncin Annabi Dawud na ciki Annabi Sulaiman na ciki mai gona na ciki makiyayi na ciki sai ce wa kunna li hukmihim sun kace ba Dawud da Sulaiman idan an ka ambata ba to wadansu malamai sun tafi akan wannan shi yasa yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wato irin waɗannan matsaloli a lokacin da ake tattaunawa kansu saboda kada ka ji magana ka yi saurin cewa kuskure ta baka saurari dalilin wani ba ko baka saurari dalilan shi ba sai zama to wannan yana iya kawo matsaloli da dama a cikin tafiya ta ilimi da da'awa muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana kyau yan uwa musulmi lokacin mu ya karato a nan za mu dakanta sai darasin mu na gaba in Allah ya bamu iko ya bamu rayuwa insha Allah za mu zo mu dora abin da muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته